أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 19 da watan rajab shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da da goma da watan bi shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na adabin larabci shine makama ta badi'u zaman al-hamzani mai rasuwa shekara ta 402 hijiriya Allah mashi rahama da jin kai wannan shine darasin mu na 26 zan mu tashi a cikin makama ta 23 akan tartibin makamar da ke tare da mu nuskan he al-maqamatul hirziya mukama ta tsari al-hirzi shine tsari yake cewa haddasana Isa bin Hisham Isa bin Hisham ya ba mu labari kala yake cewa lamma balagat biyal gurba babul abwabi wa raditu min al-ganimati bil iyabi wa dunahu min al-bahr wasabun bi garibihi wa min as-sifan asabun bi rakibihi yace lamma balagat balagat biyal gurba al-gurba lamma lokacin da al-gurba bakunta balagat bi takkaini babal abwab kohar kohohi yana nihin koha ta daga garin Faris wadda ita ce kohar iyaka yace waraditu min al-ganimati bil iyabi waraditu sai na yarda bil iyabi da komawa min al-ganimati gami da ganima wannan kalma ce ta karin magana da Laraba suna faɗinta idan mutum ya tahi neman wata riba ya rasa ta wanda fama yake ma ya tsira da kanshi ba zancen neman abin da ya tahi nema ba yace to wannan balaguro da ta tahi neman ganima yanzu famar da nike ma in tsere da kaina ba zancen abin da aka tahi nema ba ya ce wa dunahu koma bayan shi koma bayan damir yana koma zuwa ga komawa koma bayan komawan nan minal bahari daga teku wa sabun akwai mai zabura biga ribihi ga kushe karashi teku da zan mu biyo mu taho teku yana ta amai yana ta abin nan da kushe karashi yana ta tumbatsa wa minal sufin asafin birakibihi wa min sufun daga jiragen ruwa kuma asafun akwai mai kuskurewa hanya birakibihi gami da mahayan shi duk lokacin da aka ce jirgi ruwa teku yana ta bugawa yana ta kadawa to mai tukin jirgin ruwa zai bace za a yi ta bacewa a cikin jirgin yace to haka ta faru istakhartu Allah ta'ala fil qafuli sai na nemi istikharar Allah zabin Allah wajen komawa wa qa'artu min al-fulki bi masabati al-hulki wa qa'artu sai na zamna min al-fulki daga jirgin ruwan nan bai masabatul hulki a daidai gurin hallaka walan ma malakan albaharu ya ce yayin da albaharu teku malakana yan mallake mu wajen na alainar lailu kuma dare mana ma'ana mun shiga tsakiyar teku ba komi ba abin nan ba mai yi sai Allah teku yana ta amai da mu jirgin ruwa yana ta kadawa wajen na alainar lailu dare ya mana duhu sosai ga shi sahaba kuma sai ga girgije ya ruho mana tamuddu min al'amtsari tana jayo ruwayen sama ga wannan halin kuma ga ruwan sama mai ƙarhi yana yana jayo ruwa hibalan yana jayo igiyar ruwa yace wa nahuzu wa tahuzu min al-gaimi jibalan wa tahuzu tana jayo jibalan duwar watsu min al-gaimi na gilgije gilgije yana ta tahowa yace birihin da iska kuma tursilul amwaja azwajan tana tura al-amwaj kunwa azwajan tili tili hadi hadi kunwa tana tazawwa tana ta rihemu haɗi haɗi gami gami yace wal amtaru afwajan kuma ruwan sama shi ma yana tazawwa afwajan jama'a jama'a sai zubawa yake ga ruwan sama mai yawa ga teku yana ta yana ta yawo da mu kuma ga iska tare da ruwan saman gashi kuma direban namu ya bace na jirgin ruwan kuma cikin duhun dare ne yace wa baki na fi yadil haini sai muka wanzu cikin hannu na hallaka bainal baharaini tsakanin teku guda biyu teku na hallaka yake nihi da tekun da muke cikin shi ya ce la na mulku udda bin mallake ba wani guziri gaira du'a sai addu'a wala hilyatan babu wata dabara illal buka sai kuka wala ismatan babu wata mai abin kiyaye mu gairar raja sai dai kawai tsammani kowa yana tsammanin dai an abin nan amma tunanin cewa hallaka ce ta hiyawa waɗawaina halailatan nabigiya sai muka naɗe wannan daren da muke ciki dare ne na nabigiya dare na nabiga nabiga sha'iri na jahiliya wanda yake cewa walailun uqasihi badi alkawakibi shine yake nihin cewa daren da na kwana nake gogegeniya da shi mai jinkirin tauraru daren wannan ya mana tsawo muke gani dan saboda ana cikin wahala yace wa asbahana wanda yake barci yana kwancin shi zai ga dare yayi saukin wuce amma wanda yana cikin azaba da wahala gani zai yi daren ya jima kamar yadda nabiga yake faɗa yace wa asbahana muka wayi gari na tabaka muna ta kukawa na tashaka muna kai shakawa muna kai ƙara wa fina rajulun duka wai kukan da muke ta yi kowa yana ta kuka haka aka kwana kuma kowa yana ta kai karan yaya zambi mi zai hudda mu wa fina rajulun cikin mu akwai wani mutum la ya khaduru jafnahu jafnuhu girashi bata zubowa da bata zubo girgijan hawaye kowa yana ta kuka yana ta abin nan shi hankalin shi kwance wala tabtullu ainuhu idan shi bai jike ba ba wani kukan da yake tare da shi rahiyu sadari kirjin shi a yalwace mun sharhuhu ya saki kirjin shi hankalin shi kwance nashidul qalbi zuciyar shi a nishadi farhuhu tana dan shi tana cikin sheka alfarh shine dan tsuntsu dan tsuntsu hankalin shi kwance bai cikin damuwa komi kwance yake ka uwar shi ta kawo mishi abinci to zuciyar shi kamar haka take babu ruwan shi duk cikin wannan halakar da muke ciki fa ajibna wallahi kullal ajabi yace wallahi muka yi mamakin wannan mutum matukar mamaki wa qulna lahu sai muka ce mishi mallazi amma naka min al adabi mi ya amintar da kai gami da hallaka kowa yana ta tsoron hallaka kai ka aminta ba ruwanka kana harkokinka faƙala sai yake cewa hirzul la ya gari ku sahibu la ya gare ni wadda mai ita bai hallaka yace walau shi ita da a ce na ga dama da a ce na ga dama an amnahu kullum minkum hirzan kowanku in bashi layan nan lafa artu da na aikata don ina da su yawa fa kullun ragiba ilai kowa sai ya kwaɗayi zuwa ga cewa eh a bashi layan nan wa alaha fil mas'alati alai sai ya nace mishi wajen roƙon sai ya bashi wannan laya fa qala sai ce mishi lan af'ala zalika ba zan aikata haka ba wanda zan ba hatta yudini kullu wahidin minkum dinar al'an kowa ku sai ya bani dinare ɗaya a yanzu wa ya idini dinaran iza salima kuma ya mini alƙawalin zai bani dinare guda idan ya kubuta ya huta lahiya wannan abin da yake so ya bayyana musu kenan ana cikin jirgin ruwa bai ma dubara ce bai ma laye shi tsada ba dan cikin jirgin ruwa tana yiwa wanda bai da kuɗi ya rasa amma ce dinare guda kuma da alƙawalin an sabka lahiya ya ba shi kaza kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa na karnahu ma talaba muka bashi hannu da hannun abin da ya nema wanda suke cikin wannan halin ba dole ba su amsa wa wa'adnahu ma khadaba ko muka mashi alƙawalin abin da ya shelanta khadaba shine abin da neman arme abin da ya nema cewa a bashi sai muka ce to zan mu bada wa abati yaduhu ila jaybihi hannun shi ya koma zuwa cikin aljihun shi fa akhraja qit'atu dibajin ya huddo wani dan yanki na dibaji fi ha hukati ajin a cikinsa akwai ɗan ƙangaƙin giwa haƙorin giwa a ciki akwai haƙorin giwa kada dumina sadru ha riqa'an wanda an lullube kirjinta da da takarda wa hazafa kullu wahidun minna bi wahidatin min hay geha ma kowan mu daga ciki guda ɗaya ɗaya wannan abun nan laya ce wadda shari'a ta hana masu wannan masu da tattawai abin da muka sani adabi suke bayani akan shi ba bayanin shari'a ba kaza ya halitta ko bai halitta ba da wannan canfi ne canfi ne wanda musulunci ya hana shi fa yahudo ya ce ya gefa ma kowa falamma salimatu safina yayin da jirgin ruwa ya kubuta aka huta lahiya wa ahallatna almadina gari ya sabke mu iktada nasu ma wa adudun mutane suka biya abin da suka mishi alkawali kowa kawo mishi ga dinaran guda da kace in mun sabka lahiya a kawo fa naqaduhu sai suka bashi abin hannu da hannu wanta al'amur ilayya sai lamari ya zo gare ni faƙala sai ce da uhu shi wannan ku bar shi faƙultu sai na ce mashi laka zalika ba da an tu'lima ni sirri halik na baka damar wannan amma sai ka gaya mini sirrin halinka shi da aka zo wajen isa bin hisham ta shi wannan ku bar shi na yahe mishi yace amma ba yahiya ba gaya mini sirrin halinka ƙala sai ce ana min biladil iskandariya ni da ɗan garin iskandariya ne faƙultu sai na ce kaifa nasaraka sabaru yaya haƙuri ya baka nasara wa khazalana kuma muka muka tabi fa an sha'a ya kulu kawai sai ya fara yana cewa wai haka laula sabr ma kun tumala'atu likisa tibran lan yanalu almajda man da man da kabima yagshuhu sadran yace wai haka kai canka laula sabr dan ba hakuri ba nan gurin in an ce wailun liman waqa fil halaka wa waihul liman ashrafa alaiha da wailu da waihu suna kusan ma'ana an ce wailu fulan kai can wane to ya haɗa cikin hallakar amma an ce waiha fulan ya kusa faɗawa amma bai faɗa ba a ce kash saura kaɗan kaza ya same shi to da larabci ya ce waiha in kuma waila ne abin da ya riga ya abu shi yasa azabar Allah dai ta amfani da waila waila din sun riga kamar sun riga sun shiga duk da suna duniya suna ta guje gujen su amma a wajen Allah kamar sun shiga ne yake musu amfani da kalmar wailu yace ma kuntu mala'atul kisa kibran ban kasance ba na cika jikata da zinare yace lan yanalul majra man daqa bima yagshahu sadaran man daqa sadaran duk wanda yayi kumcin kirji bima yagshahu da abin da ya gamu da shi lan yanalul majra ba zai samu daukaka ba in wata matsala ta zo ka nuna damuwarka ka nuna abin gakin ka wannan da na baku babu wasu layu kawai dabara ce ne na samu abin da na samu ba wasu layu bane summa ma aqaba nisa atuma uditu darran yace summa sannan asaa ma aqaba ni sa'atu ma uditu darran abinda na baku bai cutar da ni ba a cikin wannan sa'a bai biyo mini da bayan cuta ba bal bihi ashtaddu uzran wa bihi ajburu kasran bal bar bihi da shi ne ashtaddu uzran nike dar mai tsatsona wa bihi ujbaru kasran kuma da shi nike dar mai kariyata wannan wayan da kaga nayi da shi nike dar mai kariyata da shi nike dar mai tsatsona walau anniya al-yawma fil garqa lama kulibtu uzran yace walau da a ce annini a yau fil garqa ina cikin wanda suka dirmiya lamma kulibtu uzran da ba a aza mun wani uzuri ba abin da yake nihi da jirgin ruwan nan ya nitse kuma ni ma nan nitse tare da ku tare da wanda suka hallaka to babu wanda zai ce mini ina abin da kai mana alkawali abin da yasa nan muku wannan saboda na san cewa in ta ɓaci tare zan mu hallaka an mun mutun gaba ɗaya zai ce me yasa ka mu ƙarya ka mu ba daidai ba in cikin bi ne kawai in ma a tsira in ma a hallaka cikin kowace bin ta samu riba ce a gare shi ba zancen a nihe shi cewa ya aka yi kai kaza shine yake nihi dabara ce wadda ya musu wadda shi tana hudda shi yan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi